فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo mana da rayuwarmu bayan da ya kashe mu a cikin bacci sannan zuwa gare shi matattara take muna nan a cikin karatun wannan littafi na zadu zaujen guzurin ma'aurata a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na hajj abubakar bin aliyin da ke nan unguwar ɗan kawo a garin azare a yau safiyar lahadi takwas ga watan sha'aban hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1445 wanda ya yi daidai da 18 ga watan biyu shekara ta 2023 miladiyya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon faɗan abin da yake daidai Allah kuma ya ba mu ikon aiki da dukkan abin da muke karantawa na alkhairi Allah ka sa duk abin da muke karantawa na ilimi qala Allahu qala rasulullahi ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ka datar da mu mala yace al hadithu rabi hadisi na hudu an abi salamata radiyallahu anhu ma qala an karbo daga baban salamata Allah ya kara yadda a gare su yace sa'altu aishata na tambayi aisha zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam matar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kam kana sadaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nawa ne ya kasance sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne yawan sadakin da manzon Allah ya bayar wajen auren matansa qalat sai na Aisha tace kana sadaquhu li azwajihi sadakin manzon Allah wa matansa ya kasance isnatai asharata uqiya kokiya goma sha biyu wa nashan da rabi ƙalat sai ta ce da shi a tadariman nashu shin ka san meye nashu ƙala sai na ce ƙultula a a ban sani ba ƙalat sai ta ce nisfa oƙiya rabin oƙiya shi ne ma'anar nashu fatilka kamsu miyati dirhamin lissafi idan an haɗa duka zai zama wa dirhami 500 kenan rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisin kuma ingantacce ne a cikin littafin salamma na 1418 wannan hadisi idan muka duba yana dauke da wani jigo jigo babba a wajen aure wanda ba a taba yin aure ba shi sadaki kenan Allah subhanahu wataala ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihla ku ba da mataye sadakin su da dadin rai wani waje yace wa ataitum ihdahunna qintaran bayan kun ba ɗaya daga cikin su qintaran tarin kuɗi wanda yake mai yawa a matsayin mene a matsayin sadaki to wannan sadaki jigo ne a aure matuƙa kwarai da gaske wanda ba a taɓa yin aure babu shi da an dan yi kurakurai wajen ba da mata sadaka ba tare da ba da sadaki ba saboda wani hadisin da aka fahimce shi a gurgunce da annabi ya ce idan mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salatin idan dan adam ya mutu ayyukansa sun yanke sai ɗaya daga cikin guda uku daga ciki saka ce illa min sadaqatin jariyatin sai suka fassara sai sadakan budurwa tunda jariya budurwa ce da larabci to sadakan budurwa kenan amma hadisin ba haka yake nufi yana nufin sadaka mai gudana wanda zai ci gaba da wanzuwa ko da bayan mutuwa to da haka dai wannan hadisi an fassara shi ne a kuskure kuma da yawa yanzu malamai an riga an gyara an daina wannan abu da haka ba a yin aure sadaka ana yin aure dole sai an ba da sadaki jigo ne dole sai da shi to wannan tabi'i mai suna Abu Salamata sai ya tambayi na Aisha ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa nawa ne sadakin manzon Allah da ya auri matansa ita kuma sai ta bashi amsa a dunkule tace sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen auren matansa ukiya 12 ne da rabi ta tambaye shi dai ma'anar nashi yace bai sani ba tace rabi sai ta hada mar lissafi tace duka ya zama dirhami 500 kenan to ukiya guda ɗaya a wajen larabawa na nufin dirhami arba'in ukiya ɗaya na nufin dirhami arba'in idan ce dirhami arba'in arba'in sau goma sha biyu zai ba da nawa dirhami arba'in sau sha biyu yau idan akwai mathematician zan zo mu ɗan ta buga wasu abubuwa ɗari hula tamanin to sai kuma rabin ukiya ɗin rabin arba'in shi ne ashirin ko shi ne idan an hada sai ta ce lissafi ya fito ɗari biyar a ta sauwaƙa mana to wannan ba za mu gane ba sai mun mai da shi naira eh a nan za mu gane kuɗin ya sadakin yana da kauri ko bai da kauri a yanzu kuna iya hararowa ya kai nawa ko ya kai nisabin zakka to nisabin zakka a musulunci dirhami 200 ne dirhami 200 shine nisabin zakka to 200 nawa za a samu a cikin 500 za a samu biyo da rabi to nawa ne nisabin zakka yanzu su waye suke da update nisabin zakka yanzu ya kai na miliyan hudu kuma ni ma da wani update din na wuce wajen kai ya dora wa miliyan biyar ma ya dora wa miliyan biyar to mu bar shi a miliyan biyar din ma approximately miliyan biyar sau biyu da rabi miliyan goma sha biyu da rabi to wannan shine sadakin manzon Allah wa matansa sallallahu alaihi wasallam miliyan goma sha biyu na naira har da rabi idan mun dauka a miliyan biyar din ne nisabin zakka an gane wannan miliyan goma sha biyu da dubu ɗari biyar wannan shine sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan malamai suka ce na Aisha ta faɗi abin da yake mafi rinjaye ne a wajen aurensa amma an samu sadakin da annabi ya bayar wanda sun fi wannan an kuma samu wanda ya bayar ba su kai wannan ba misali daga cikin matansa akwai wanda ya aura mai suna safiya irin su juwairiya radiyallahu anhuma su yanta su yayi wannan yantawan shi ya zama sadakin su to idan ana magana akan yantawa kuma yau ya kai nawa fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatin ila ahlihi illa an yasaddaqa wajen yantawa idan za a kimanta kudin mutum bawa a yanzu zai kai nawa ya kai wancan miliyan sha biyun ko ya fi ya ninnin kashi ba maganan kai ba bane ya ninnin kashi ninkin ba ninkiya idan muka dauko wannan baiwar Allah ummu habiba lokacin da manzon Allah zai aure ta sallallahu alaihi wasallam wancan babban sarkin nan najashi shi ya biya marsa dakin ma amma nawa ya biya dinare 4000 da dirhami 400 dinare 4000 idan muka dauke shi a miliyan 5 5 kowanne 200 ya ba mu miliyan 5 dubu hudu nawa za ɗari biyu nawa za mu samu a cikin dubu hudu ɗari biyu ɗari biyu a cikin dubu hudu nawa za mu samu arba'in sai ka arba'in kuwa ashirin ko to wannan miliyan biyar ɗin ka yi times 20 ɗin ya ba da miliyan nawa ina ya tabbata ashirin ɗin ne to miliyan biyar ɗin nan sau ashirin shi kuma sai ba da nawa miliyan ɗari ko to sai kuma dinare ɗari hudu shi kuma dinare ashirin shi ne nisabin zakka to ashirin ashirin guda nawa za a samu a cikin dari hudu biyar goma ashirin to an sa ashirin ne ko tamanin ne ashirin ashirin a cikin dari hudu zero zero to ashirin ashirin din nan kamar ban natsu da shi sosai ba na san canza ashirin dari hudu ashirin ne ya tabbata to shi kenan to idan mun samu ashirin tsara accountant kenan idan muka samu ashirin dinari ashirin shine nisabin zakka to yanzu muna bukatan wannan miliyan biyar ɗin sau ashirin sai bar nawa miliyan ɗari to mu hada shi a kan wancan da nawa ne wancan ya zama miliyan ɗari biyu wannan sadakin ummu habiba kenan ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka dai anan sai mu ce yana da matukar muhimmanci mu ba da muhimmanci wa abin da shari'a ta bashi muhimmanci na faɗi irin wannan magana a baya in shari'a ta girmama abu to mu girmama shi mu ma za mu samu girma a wajen mai ba da girma idan shari'a ta kaskantar da abu mu kaskantar da shi sai mu ko mu ɗaukaka a wajen mai ba da ɗaukaka din insha Allah ta'ala to amma idan mutum ya zo ya dubi wasu hadisai kuma zai ga sadakin yana da sauki kuma an fi so ma ya zama mai saukin misali akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairus sadaqi aisaruhu mafi alkhairin sadaki wanda yayi sauki a wani hadisin kuma yake cewa khairun nisa'i aisaruhunna mu'una mafi alkhairin mata ita ce wanda da wainiyanta yayi sauki to to amma wannan hadisi yayi dadi da yace aisaruhu bai ce aqalluhu ba aisaruhu mafi saukin sa bai ce aqalluhu mafi karancin sa ba ba ana nufin mafi alkhairin sadaki mafi karanci ba mafi alkhairin sadaki wanda yafi sauki to anan sai an ce sauki a waje na shine sauki a wajen ka shine sauki a wajen sa ai ba dai bane ko ni kaina in zan misali da kaina aurena na farko na ba da sadaki naira 30,000 2011 na sake aure na biyu 2021 na ba da naira 70,000 a lokacin da na ba da wancan 30,000 albashi na bai kai ba sai na yi haɗaka na wata biyu da ɗan adashe sai na haɗa na wata biyu in bayar albashin lokacin yana zama naira 17,000 ne na ba da 30,000 kaga na haɗa na wata biyu ma haɗa ɗan cikato a yanzu kuma da na ba da dubu saba'in a 2011 din ina da sauran canji a albashi na wanda shi mun sauki na yanzu ya fi sauki a hakan sai da wani ya zo ya same ni ya ce gaskiya ban kyauta ba ana sadaki naira dubu hamsin na kashi dubu saba'in ina yanzu sai su ce za su yi koyi da ni ko mu ake so a yi koyi da mu akan abubuwa kaza kaza kuma annabi ya ce mafi alkhairin sadaki mafi karanci na ce to baka fahimci hadisin ba mafi karanci ba mafi sauki ne ni wannan din a yanzu ya fi mun sauki a ga a yanzu kuma zan aure mata wallahi ba zan ba ta kasar 200 ba ba zan ba da sadakin ƙasa da ribi ba amma dai ba wadda ya sai sa ni kayan laifi alayyata hal yanzu ina so in ce mana ya kamata ka gane kai waye lokacin da ake magana akan wayannan abubuwa lalle mafi alkhairin sadaki shine wanda ya fi sauki to sauki a wajen wancan da wancan da wancan duka sun sha bamban wani dubu ashirin a wajensa na da sauki wani dubu ashirin a wajensa na da wahala wani dubu ɗari a wajensa na da sauki wani dubu ɗari a wajensa baya da sauki wani miliyan ɗari ma zai iya bayarwa abinsa wani kuma an kace nemo miliyan 100 sai ya mutu bai aure ba to ya kamata ka gane cewa yaren shari'a yana magana da kowa ne gurgudan yanayin shi kowa din akwai abubuwan da an hada mu gaba daya akwai abubuwan da kuma suna iya bambanta daga mutum zuwa mutum zaka lalle mafi alkhairin sadaki shine wanda yafi karanci ai wanda yafi sauki mafi alkhairin mata wanda dawainiyanta suka fi sauki to amma gashi kuma anan mamban Allah da kansa ya bada kudin da mun lissafa a yanzu mun samu miliyan 200 a wani waje anan ko mai saukin mun samu miliyan 12 na naira kagan an ce sai mun bada wannan sadakin yanzu mu yi aure ba za mu yi aure ba amma idan kuma sunna zaka yi na gaskiya wannan din shi zaka dauka sai ka ce baka bada kasa da miliyan 12 ba matukar ka kai ka bada haka to amma idan ka ce kuma wanda ya biyo bayan ka shi ma sai ya bada wancan shi ma sai ya bada to anan sai ya zama tsarantawa din kuma ya faɗo ciki to da kamar ga gane yaren shari'a da yadda yake tafiya insha Allah ta'ala Allah ya datar da mu to wannan kuma idan muka sake dubawa akwai waɗanda manzon Allah ya aurar wanda su sadakin nasu bai kai haka ba akwai waɗanda su kuma manzon Allah ya aure su su ma sadakin bai kai haka ba to amma idan muka duba a tsarin da muke tafiya a yanzu ana ta cece ku ce a yanzu ina ga sadaki ya kai naira miliyan a ya kai naira dubu ɗari ko a da dan dora ba ko da hudu ne ina gasar shekaran jiya naira dubu ɗari da to mutane suna ta ƙorafi akan haka yanzu mu kamar can yankinmu za ka iya ba da sadaki ya shekara kafin a sama aure wanda yana ganin ko ba haka ba ne ran aure ake bayarwa to sai fatawoyi suna ta fitowa ko tambayoyi suna ta fitowa malam na ba da sadaki na wata shida na ba da sadaki na wata biyar da suka wuce na ba da sadaki na ya kai shekara to lokacin na ba da dubu tamanin yanzu kuma an ce sadaki naira dubu ɗari ne ya kenan da wani lissafin za a yi amfani da wancan ɗin ko da wannan to kaga mu sai mu ce mu maganan cewa sadaki naira dubu ɗari kwata-kwata ba mu ma san shi a ƙur'ani ba bare a hadisi amma a ina muka gano shi a malikiya malikiya ko meye madogaransu wajen wannan imamu malik allah ya masa rahama ya ce gaba na ɗan adam idan ya yi sata an ce asariku wasariku wasarikato faktahu aidiyahuma jaza'an bima kasaba na kalan min allah barawo da barauniya idan sun yi sata a yanke hannunsu hadisi sai ya nuna iya nan za a yanke a hannu to yanzu idan mutum ya zo ya ɗauki kamar wannan waya irin ta za a yanke masa hannu a matsayinsa na ɓarawo na ga wannan kudinta bai kai kudin yanke hannu ba saboda sai kudin ya kai rubu'u dinar kafin a yanke masa hannu a shari'ar musulunci to rubu'u dinar kuma shine za ke lissafinsa a dubu ɗari da wani abun nan amma irin wannan sai da masa bulala a da ladabtar da shi amma in kiman abin da ya sata ya kai rubu dinar to anan ne ake yanke masa hannu sai imamu maliku ya ce to tunda za a yanke hannu hannu kuma gaba ce gaba ne na dan adam za a yanke hannu idan an sace abin da ya kai rubu dinar to al'auran mace ma ai gaba ce wadda bai kamata in ta hakinsa ba sai an biya kuɗin da ya kai wannan da yanke hannu din an jin da ya samu abin kiyan don haka sai ce duk wanda zai yi aure dole ya bada mata abinda bai kasa da rubu dinar ba kafin ya zama ya samu dama zuwa ga wannan al'aura nata to ana aka samu rubu dinar don haka sai ya zama akai kuma tsarin gwamnatin Najeriya ke tafiya dole ya zama an tafi kan tsarin malikiya don haka rubu dinar shine sadaki a wannan tsari din to amma malaman hadisi sai suke cewa idan maliku ya fahimta ka Abu Hanifa me fahimta Shafi'i me ya fahimta Ahmad bin Hanbal me ya fahimta duk Allah ya musu rahama wanda nan kuma yin akwai yan amuta a mazhaba sai mu ce ai hakuri ke da mu ba ma mutuwa a mazhaba guda daya duk inda muka hango dalili wajen zamu je mu dauko shi ba wata tambayan da za a ma a lahira wata mazhaba kai ka ji a jikinka ba wannan Abubakar bai yi ba Umar bai yi ba Usman bai yi ba Aliyu bai yi ba Abdurrahman bai yi ba Zubairu bai duk goma da aka ce an ba su aljanna nan ba su san ana mazhaba ba sannan idan ka dawo kansa Imam Malik bai ce ga mazhaba ta ku bi ta ba Abu Hanifa bai ce ga mazhaba ta ku bi ta ba Imam Shafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya musu rahama gaba daya ba su ce ga mazhaba ta ku bi ta ba asali ma kowa a cikinsu ya yi maganganun da suke nuna in an samu ingantaccen hadisi wanda ya saba wa fatawarsu ba su yadda ka ɗau fatawarsu ba sun ce lalle ka koma zuwa ga ingantaccen hadisin nan wannan abin da suka faɗa da kansu kenan sai inda karatun fiƙi ya kaba wata ran ma zo da littafin su mu karanta wanda suke irin wayannan bayanai din da haka a wannan waje sai mu ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi aure sahabbai sun aura kuma sun aurar yaya sadakin su ya kasance sai mu ce gamu da babban misali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda sadakin sa ya kasance to wannan shi yafi dauka shi yafi dacewa mu dauka mu aiki da shi in za mu bada sadaki a yanzu in dai mutum na da dama dama ya bada naira miliyan 12 ne idan bai kai haka ba ya bada da wani abin da yake gurgurdan karfin sa wanda bai tsananta wa kansa bai takura wa kansa ba idan ya bada wannan sadaki din wannan sai mu ce shi yafi dacewa idan tafiya ta yi tafiya an sauko kasa sai mu ce muna da wani hadisi bukhari da muslim sun ruwaito wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a cikin sahabbansa kawai sai ga wata mata ta zo ta kalle shi ta ce ya manzon Allah ina son ka aure ni manzon Allah ya daga ido ya kalle ta sama da kasa ya kura mata kallo ta annabi sai dan sun koyar da kai me hikima sun koyar da kansa bata masa ba idan yace a'a ba ni son ki anya akwai wanda zai so ta kuwa ta shiga uku ai manzon Allah ya ce ba ya son ta kan manzon Allah da hikima sai ya shiru kawai sun koyar da kai sahabbai su kuma tunda suna tare da manzon Allah kullum suna gane yanayinsa wani sai ya gane cewa fa manzon Allah bai da bukata ne sai ce ya manzon Allah in lam yakul laka biha haja fa zawjniha in baka da bukatun ta aurar min da ita shi yana so kenan da kullu saqatin laqatin kenan abinda bai yi ma wani ba zai ma wani in wani ya jefar wani zai tsinta to shikenan shi kuma manzon Allah sai ya ce shikenan kai tsaye kawo sadaki sai ya ce babu annabi ta je ka nemo dai ya tashi ya tafi ya je ya buga ya buga ya buga ya dawo bai samu komai ba ya ce ya manzon Allah ba samu ba annabi sai ya ce masa je ka nemo ko da bakin zobe ne tunda bakin zobe na daga cikin zobe mara daraja ya tashi ya je gida ya buga ya buga ya ce wallahi walau khataman min hadidin ko da bakin zoben ma ba samu ba na karfe annabi ya karshe sai ka ce ya manzo Allah sai dai zan bata mayafi na sai ce to in ka bata mayafinka kuma shikenan bai da komai in banda wannan mayafin sai annabi ce in ka bata mayafinka kai me zaka saka in ta saka shi idan kuma ita ta saka kai me zaka saka shi idan yana ganin araba biyu a bata rabi annabi dai bai goyi bayan haka ba ya nemo bakin zobe na karfe bai nemo ba to yanzu tambaya anan inda mayafinsa guda biyu ne ya bata da ya za a karba ko ba a karba ba tunda yanzu abin da yasa aka ki karba saboda me idan guda ɗaya ne ka saka ita batta abin da za ta sa idan kuma ita ta sa kai baka abin da za ka sa shi yasa aka ki karba inda kenan guda biyu ne yace ga ɗaya za a karba sannan da aka ce je ka nemo ko bakin zobe ka kawo da gaske ake yi ko da wasa inda ya kawo za a daura wurin ko ba za a daura ba za a daura a wurin kenan ashe kiman bakin zobe a yanzu duka ya kai nawa zai kai dubu goma ne ba zai kai naira dubu goma ba to ko da wannan din ya kawo kuma za a daura wurin ba za a fasa ba kenan ashe duk wani abin da za a bayar in dai abin ya zama mai kyau ne abu dai wanda yake valuable abu za a iya daura aure da shi to da wannan din ma bai samu ba gaba ɗaya ya kare kuma ya sadaukar ya koma ya zauna talaka ba kuɗi amma ƙarshe sai manzon Allah ya kalle shi kuma ya ce masa shin akwai abin da ka haddace a Qur'ani sai ya ce eh a ruwaya da tafi abin da aka ce suratul baqara wallati taliha suratul baqara da wacce take binta baqara da ali imran kenan ka haddace su eh kana iya karanta su open yace eh yace to na aurar maka ita da abin da ka iya na alqur'ani kamar je ka karantar da ita daga waje kaza zuwa kaza shine sadaki yanzu kaga manfa'a aka duba kenan yanzu sai ga wata zaka aure ta sai tace ni dai abin da nake bukata shine ka dauki nauyi na in yi school of nurse ka dauki nauyi na in karanta gynecology ka ɗauki nauyi na in karanta digiri kwas kaza shine sadaki yayi ɗari bisa ɗari yayi ka ɗauki nauyi na ka biya mun in haddace izo goma ka dauki dawainiya na in yi makaranta kaza secondary school wannan shine sadaki in kuka yi tafaki haka yayi abin da ya zama meaningful idan kuma har ta kai ta kawo din da ana bukatun bai wuce 20,000 din 30,000 ba iya abin da ka mallaka kenan kuma ya kai a yi auren da shi kuna son juna za a yi auren da shi saboda haka sadaki bai da iyaka ta ƙasa bai da iyaka ta sama zamanin umar ɗan katabi allah ya ƙara yadda a gare shi ya yi ƙoƙarin ya iyakance shi ta sama kar a rika bayarwa da yawa ya ga mutane sun fara wuce gona da iyaka sai ƙoƙarin ya iyakance wata mata tana bayan masallaci ragu haru ce kai Allah ta'ala ce wa ataitu ihdahunna qintaran Allah bai mana iyaka ba ya ce idan kun ba su makudan kuɗi mai yawa qintar nan akwai fasara da yawa ko ina fasara shi makudan kuɗi tunda ba tafsiri muke yi ya zaka yi ka zo ka iyakance mana kuma to dake mutanen naka su kuma Allah ne a gaban su mata ce ta mar magana yana amirul mu'minina amma kawai sai sauko ya ce yau ga wata mata mata fi da fahimtar addini shikenan sai ce ku ba su ko nawa ne kawai an riga an wuce wajen yanzu an yarda an ba da approval din to don haka sadaki bai da karanci ta ƙasa bai da kuma abin nan ta sama duk abin da kai za ka iya bayarwa a matsayin sadaki ya yi to a wannan lokaci tabbas mutane suna ɗan jin jiki kuma kuɗin da ya ɗan yi hitin ya tafi dubu ɗarin nan hakan ya sa mutane da yawa fa abin ya dame su wani bawan Allah ya zo ya same mu muna ɗan zaune haka sun ja gefe da wani limamin juma'a suna tattaunawa sai ya kahon gomu yawwa malam dama ai irin ku muke nema kaza kaza sai ya zo muka tsaya muka fara tattaunawa lallai ya kamata maganar sadakin nan a duba ka ce to fa yau kuma me za a duba oh hala ya ga wata yana so bayar da kuɗi kenan wani tattaunawa ta yi tsawo dai sai yake nuna cewa yanzu wata bazaura ce wani shi ma bazauri ne yana da mata ta rasu sai ya kawo rasuwa a ciki sai ka samu cewa a yanzu suna da 'ya'ya biyu uku ko wani abu mai kama da haka yana buƙatar wanda za ta zo ta rike su amma an ce sai ya kawo dubu ɗari kuma a yanzu bayar dubu ɗarin nan to ya kenan sai yayi ta zama bai da mai kula da ƴaƴan nan ita ma ta ci gaba da zama wanda inda za a ce ya kawo dubu ashirin ko talatin za a iya daura wurin kuma za su iya hakura da abin da ya faru yaya kenan kaza kaza haka muka dai tattauna muka ce dama wannan fahimta mu bamu da ita kuma duk to da kamata duk masallatai a shigo da wannan karatu muka ce dama mu tuntunin yana nan a cikin masallatan mu ko dai ku je ku yana ku to dai almuhim lura da yanayin mutum yana da muhimmanci amma idan kana da shi din ka bayar da kauri to mu inda muka dan samu matsala wasu abubuwa ɗin namu muna bin su sau da ƙafa yadda kasan Allah da manzonsa ne suka ce ni wannan rubu'u dinar ɗin ma idan za mu ɗauka mu buga shi mu ƙididdige inda lokaci wallahi ni ina jin a jikina zan iya kwandemin ɗinsa saboda me yasa na ce haka inda da wanda yake da update ɗin a yanzu ya ba mu rubu'u dinar a yau nawa ne idan an ce rubu'u ba shine kwata ba to sai multiplying by ko sai ya ba mu 1 sai mu yi by 20 zai ba mu lissafin zakka idan muka zo muka ɗauke shi by 20 mu sake maidawa wajen diya ransom din suna sashi yanzu ya kai miliyan nawa ne 200 da wani abu ko to abin da ya zo a hadisi shine a bada raƙuma guda 100 to raƙuma guda 100 akwai sabani tunda diya din kashi biyu ne akwai mughallaza akwai kuma mukhaffafa akwai wanda suke ganin a kasa kashi uku a bada raƙuma a wanda ake cewa jaza'a in an cewa raƙuma jaza'a wacce ta kai shekara hudu ta shiga na biyar akwai kuma hiqqa wacce ta kai shekara uku ta cika uku ta shiga na hudu sannan akwai bintu labunin akwai bintu maqadin to akwai wanda suke ganin abada jaza'a guda 30 hiqqa guda 30 abada bintu labunin kuma yar mai shayarwa guda 40 shine dalilin ko akali na tuwa to akwai wanda kuma suke ganin akasa gida hudu abada bintu labunin guda 25 abada ibnu labunin ay bintu maqadin guda 25 bintu labunin guda 25 hikka guda 25 jaza'a guda 25 akwai wanda suke ganin kuma a kasa kashi biyar a bada bintu labunin a bintu makadin yar ya mace wadda wadda tana da ciki ita ce bintu makadin sannan akwai kuma ma bintu labunin guda 20 su ma bintu labunin ita an yaye ta already ana shayar da kanwanta mace amma sai kuma a hada da ibnu labunin dan mai shayarwa shi namiji ne ya shi ma an gama da shi ana shayar da kanwarsa ko kaninsa sannan sai a bada hikka mai shekara hudun nan wadda ta shiga na hudun nan guda 20 sai jaza'a guda 20 idan ka hada wayannan katabori suna rakumi a yanzu ka je kasuwa kai ciniki ka siyo su guda 100 ka ce gashi nan diya kai sunna ko baka sunna ba da kai da wanda ya bada wannan figon da ake barwa wai fiyin sunna wallahi ka fi shi to wannan katagorin kuma da aka faɗa na raƙuma inda za ka je ka siyo su ka ɗauki kuɗinsu ka kwambatin ɗinsa da wannan kuɗaɗe da ake rubuto mana ba ka taɓa samunsa daidai ba ba ka taɓa samunsa daidai ba a najeriya muke rayuwa dukanmu allah ya gafarta mana idan muka dubi irin abin da ake yi na timin abin nan din nan lokutan sallah da lokutan kaza da sauransu idan ka dube shi sai ka dube zahirin lokaci abin da yake faruwa a garinku yana tafiya daidai sai dai ta ƙaru kawai wallahi mun samu lokacin da muka zo muka samu wasu kwanakin ma gaba ɗaya an cire su mun zo mun samu wanda gaba ɗaya an maimaita na shekara biyu uku hudu duka baya iri ɗaya ne ba abin da ya bambanta mun yi ta kiransu a waya wallahi ba su responding ba mun yi mun yi su amsa kiran mu mu gaya musu ga complaint din karshe biro muka zo muka samu ma yadda kasan dole muka sa biro muka ta gyarawa monday ya koma tuesday tuesday ya koma ma wednesday muka gyara shi haka to idan muka yi wannan gyaran time din da ke jikin shi ko mun gyara shi kaga duk abin nasu girdado ne kuma Najeriya ne Najeriya fa Allah ya gafarta mana ba ba, ba wani committee a Najeriya da ba a ba su kuɗi su canza wani abu na gaskiya ko akwai su wallahi hatta kwamitin musabagan alqur'ani ana ba da kuɗi a canza position a bara ɗaya na biyu a ba na biyu na ɗaya ba a yin haka ballantana wasu kamfanin da sun bude ko suna neman kuɗi suna da ilimin abin yadda ya kamata ba su da shi suna da ilimin su yi muwazanan abin su yi muƙarana da kaza da kaza suna da shi ko ba su da shi sai a ce maka to ai wani akwai wanda su a jidda ake yi to wanda yake jidda shi zai maka timing ɗinka a azare tsakani da Allah shi na san azaren ina dole zai amfani da na'ura ne na'uran za ta iya daidai za ta iya kuskure za ta iya kaucewa daga yadda aka tura ta ko wannan duk ba zai iya faruwa ba to idan ka dawo ka dubi shi kansa wannan abin da suke na kirda don rubu'u dinar da wani kaza da kaza in ka dauke shi a ma'aune na Qur'ani da sunna din ka auna shi da yawa zaka samu baya tafiya daidai to don haka dai abin da ya shafi lokacin sallah muna da hadisai sun mana bayanai na lokacin sallah ga yadda suke a hadisi batun abin da ya shafi sadaki mu a wajen masadaki bai da karanci bai da yawa duk yadda ka bayar gurgurdan karfinka sannan idan an zo magana akan diya shine a bada raƙuma guda 100 in an je kasuwa an yi baloyin din raƙuma guda 100 sun bada daidai wannan kuɗin da ake sakawa fa biha wa ni'mat in basu bayar ba kuma mu tafi akan abin da ya tabbata a cikin hadisi shine abin da yafi daidai kamar yadda naira mu kuma mun san naira tana fluctuating kullum ka dauki farashin gwamnati yau idan ka je First Bank zaka yi canjin kuɗi dola sai ka sake dauka kuma ka tafi UBA duka zaka samu daidai ne ko ka samu bambanci ko da gwamnati sun ba da farashi kai in kaje canzawa sai ka samu bambanci duk da cewa za a tafi ne akan standard price da gwamnati ta bayar amma tare da haka rubu'u dinar in an ce dinari shine kuɗi wanda yake na zinari a zamanin annabi idan an ce dirhami kuma kuɗi wanda yake na azurfa tatacce a zamanin annabi to shine fa za a combating ɗinsa into dollar idan an combating into dollar kai kuma kasar ku sai a zo a combating into naira ko franc sefa ko riyal ko kaza kaza na kasar ku a ce ba za a samu euro ba sai tara ne kawai da aka riga aka yi akan mutane dai Allah ya dafa mana Allah ya sa mu karfin abubuwa din abinda dai nake so in kai mu zuwa gare shi sadaki jigo ne a aure kuma dole a bada shi amma mu daina damuwa da wannan abin da suke ta damun mu da shi naira dubu ɗari kaza yau update dubu casa'in da kaza dubu kaza kaza kana da hali ka bada miliyan guda da Allah ka bayar halinka iyaka dubu hamsin ne bayar a ɗaura maka aure dubu talatin ne ma ko ashirin ku haɗu ku rufa wa juna asiri a ɗaura aure duk wannan yayi kuma mu abin da muke faɗa nake maimaitawa a ba da sadakin mai kauri a sauwaƙa wasu al'amura ɗin ya fi a ba da ƙarfi wa al'adu kuma a bar abin da shari'a ta ce ya ta hamdin mun kai mita talatin? na ce yanzu idan an zo aure sai aka ce zai ba da sadaki naira dubu ɗarin nan amma akwatin nawa kuma zai haɗa zai haɗa akwatin da halaya kai dubu ɗari uku ɗari huɗu ɗari biyar haka ne ko idan ya hada ya kashe wajen dubu da shida ko wani abu mai kama da haka su kuma gidan matan abin da za su kashe yafi wannan kudin yafi me zai hana ka raba kudin ka biyu ka dauki uku ka ba su sadaki a cikin shidan nan su ma su hada da uku a wajen su shida ba a kawo mata a zauna da ita ba me zai hana idan biyu ma kake da shi ka ba su biyun su ma su hada biyu, hudu ba a kai mata a zauna da ita ba me zai hana in ya soka rizabin dubu ɗari in ta zuwa dan siya mata wasu yan sabin kaya dai na dan shafe shafe da dan kilkilan da ya haka dubu ɗari soke zai yi daga nan gurgurdan karfin ka kuma ka ji tsoron Allah kana samu kana dan ci gaba da yin abubuwa a lokacin da zai zama ta wadatu da za mu ɗauki haka za mu ɗauka wa kanmu sauki in mun yi karatun da mata sai to ai malam yanzu ya za a yi dubu ɗari hudu wallahi ba za ta yi ba sai mu fara lissafi gadon kaza kujerun kaza ka malam ya za a ce katifar kaza kuma kuɗin katifan ya kasa sai ka biyo mai tsaurin irin cikinsa ka ce to ke da kike ce katifan dubu hamsin ba ta isa ba za a je a danne yarki a yi zina da ita a taburman dubu biyu haka ne ko ba haka ba wata ran a shiga kolo uncompleted building za a shiga da ita ana tsallakawa ga warin kashi ga kaza ana tunanin ko da maciji da ciyawa a je a tsaye za a yi lalata da ita kin ce an kawo sadakin dubu hamsin kin ce ya kasa an sai katifan dubu sittin kin ce ya kasa wancan din bai kasa ba shi kun ga irin wayannan al'adu yana da matukar muhimmanci mu kalli hatsarin da suka yi mana illar da suka mana a rayuwa ba ma cewa fa wai haramun ne yau idan kana da hali zannuwa guda ɗari kaza guda ɗari kaza guda kaza duk kai ka kai ka bayar amma ga wanda bai da hali sai aka zo aka kaka ba wai haka ake yi kuma dole sai an yaka kafin mu aurar da ita ko kafin mu aura to yaran duk sun riga sun nuna sun kosa ba abin da ke jikin su in banda sha'awa in ba mu aurar da su suka yi sunna ba za su yi na banza to mu dubi yadda rayuwa take tafiya mu sauwaka wa kawunan mu mu yi abin da za mu wanye lafiya duniya da lahira wannan zai taimaka mana matuƙa kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya taimake mu na ce ba na son saitin abun ya wuce minti 30 amma dai da a ce akwai wanda yake zuwa kasuwa tike don Allah da ya binciko mana kudin rakuman nan sannan idan muka zo wani sati ina ga mu kalli kuma wayanda annabi ya aurar da wayanda sahabbai suka aura suka aurar yaya abin ya kasance annabi ya aurar wa sayyidina Usman guda biyu ya aurar wa Ali ibn Abi Talib guda daya sannan kuma ya aura daga wajen Abubakar ya aura daga wajen Umar su radiyallahu anhum shi kuma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sadakin ya kasance wannan shine abin koyin mu Allah ta'ala ya datar da mu kurakuran mu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana hada min indi wa billahi tawfiq wallahu ta'ala ala subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh